Assalamu alaikum masu kalamu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba shiri ne na musamman na kowace ranar lahadi tare da yardan Allah gashi Allah ya amince mun zo a wannan ɗakin magana don gabatar da wannan shiri na barka da asuba shirin da yake yi muku tanadi daban-daban tsarabobi faɗakarwa jan hankali saƙonni rahotanni da dai sauransu har da tattaunawa wannan shiri na yau muna tare da ku ne a lissafin kalanda ta islam ranar goma sha tara ga watan rajab hijiran manzo daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan fabrairu maladiya aikwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2022 masu kalmar sararin mu barkanku da kwana da fatan dukkan ku an waye gari lafiya muna muku fatan alheri da sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa dangi wanda suke a cikin kasar Nijar da wanda suke kuma kasashen ketare da kasashen duniya masu kallon mu ta hanyoyi daban-daban muna jinjina muku muna muku fatan alheri sakonnin ku suna isowa a wurin mu sosai ta kowane bangare da suke aiko mana sakonni ta kafofi irin na zamani daga kasashe masu zurfi masu nisa musamman idan ka ɗauki sakonninmu da muke samu a cikin kashi 100 za ka ga kashi 75 ko 80 matasa ne suke aiko mana wannan sako dattijawa suna iya ƙoƙarinsu na aiko shawarwari da kuma jinjinawa da kuma jin daɗin yadda muke gabatar da wannan shiri tare da imamu malamin da muke gayyatowa muna tattaunawa da shi a wannan zauri jama'a da dama sun ɗauki wannan wuri wata makarantar jami'a ce ta duniya ba don kwami ba saboda irin abubuwan da ake wanzar da su don mutane su sani su amfana da dama nan suka san meye tarifin kazawa kazawa kazawa kaza da dai sauransu ya suka san ashe haka take haka take haka take daga wajen imamu ne aka samu waɗannan abubuwa ni kuma daga wajen malamai ne yau kai kuma daga wajen malamai ko a wurin wajen malamai ko almajirin malamai shi kenan da haka masu kalamu wannan fili ne na musamman sai a mai da hankali fili ne da yake isar da sakonni a cikin al'umma don ya zama abin da ake cewa a gyara kayanka bai zama sabke maraba ba ko kuma hannunka mai sanda ko kuma a'a ka san fa inda kake kuma ka san ina za ka kafiya wannan shine wannan wuri yayi tanadi ba dan komai ba saboda duk lokacin da mutum yake da ilimi ya karanta wani abu ya kamata ya sanar da al'umma abin da ba su sani ba wannan shine ina ganin tunanin imamu da kuma zauren da muka shirya na wannan wuri don tattauna wasu batutuwa da dama Tabbas.
kar filin sun canja yawa to baka gaisa baka A'a, gaisa dole ai sai an gaishe ka isar su.
da gaisuwa.
A'a, za a kai ai kai ma sai kai yawa to daga nan muna isar da gaisuwar mu ga malamai magada annabawa dan malamai su ne fitila ta duniya da su ake zuwa da su ake dawowa dan in ba malamai ba haraka inda malamai akwai haraka su suka sanar da mu Allah da manzansa suke faɗakar da mu da tunasarwa a kowane lokaci hankali hankali alga ta malam ai ka yin shiga gaisuwar ga kai umarci eh.
akwai wani abu da mutum yake yake bani mamaki eh sai in ga sai ka ga ga ɗan adam musulmi ne lafiyan shi lau yana ci yana sha amma sai shi manta da Allah eh dama ka san in Allah yana son ya tunatar da dan adam game da shi eh abu biyu yake yi me na farko zai sashi cikin tsanani to ko ko ya sashi cikin daɗi to idan ya gani zai gode mishi ko ba zai gode mishi ba Allahu akbar idan kuma ya sashi cikin daɗi Eh.
bai gode ba Eh.
bai tuna da Allah ba sai ya sashi cikin tsanani idan bai gode ma Allah ba to ya tabbata wannan mutum har abada bai gode ma Allah la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a'raf yake Na'am.
ce ma bani Isra'il wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabe su da abubuwa masu kyau ma'ana mun ba su dadi was sayyiati da abubuwa da suke wannan ba a cewa mugun abu don Allah ba a cewa aikata mugun abu a'a da abin da ke buƙatar Na'am.
ai haƙuri na an gane ko Allah ce la'allahum yarji'un dan su dawo to duk al'ummomin duniya gaba ɗaya haka ne Allah yake musu babu wata al'umma ta duniya da ba za a yi mata haka ba a baka daɗi a gani shin zaka gode ma Allah masu imani duk halin da sun ka shiga kamar yadda hadisi ya zo na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sahih muslim na yake cewa ajaban li amril mu'min akwai abin mamaki ga al'amarin mumini inna amrahu kullahu khair al'amari mumini dukkan shi alkhairi ne wa laysa hadha li ahadin illa lil mu'min ba a samun ga wannan sai ga mumini haka in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu in mumini Allah ya bashi abin farin ciki da dadi da ni'ima na'am to bai tinkaho sai ya gode ma Allah sai ya maida al'amari zuwa ga Allah ba tunanin shi bane ko kokarin shi ko wani abu Na.
sai ya zan alkhairi gare shi wa in asabathu darra'u idan kuma mummuna ta shafe shi sabara sai yayi hakuri fa kana khairan la sai zan alkhairi gare shi shi mumini duk yadda Allah ya juya shi alkhairi na gare shi amma shi kafiri in ya shiga cikin matsala to ko dai ya ƙara kafirce ma Allah ko kuma ko kuma a'a ya ƙi haƙuri shi kuma kafiri an ka ba shi ni'ima kuma Eh.
sai shi bijire ma Allah ya nuna iyawar shi ta da Eh.
kokarin shi da Eh.
wane ne da wane ne da wane ne dauki misali fir'auna Allah ya ba shi mulki ko bai ba shi mulki ya bashi to me mulkin sa yi ka harce ma Allah ya ce shi na Allah kwarai kuma shi yake a ubangiji haka annabi Sulaiman da Allah ya ba shi mulki a'a kokari na mutane sun ka gane addini suka yi ma Allah biyayya karuna Allah ya ba shi kuɗi eh amma sai ya amfani da wannan dukiya nuna cewa ba kamar ma ba daga wajen Allah take ba ya yi ɓanna a bayan ƙasa waɗansu bayan Allah Allah ya ba su kuɗi kuma sun nemi aljanna da kuɗin nasu waɗansu kuma waɗansu kuma sun nemi wuta da su sannan haka Allah ya ba su Allah subhanahu wataala ya ba wata- musu mutane ilimi ilimi kana biyu na ilimi na addini da ilimi kuma na na duniya zamani Mm.
to wasu da Allah ya ba su ilimin addini sun nemi aljanna da shi wasu Waɗansu- kuma sun nemi wutar jahannama da shi Ah, tunda sun kauce kuma malaman kir- bani isra'ila Allah ya haɗi su sun ka fara yin wannan banda akwai malamin da Allah ba shi ilimi in ka diba cikin suratul a'raf wanda labarin shi ya zo Allah subhanahu wataala ke cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin haka ka ba su labarin wanda mun ba shi ayoyin mu malami na Mm.
fansalakha minha sai ya fita daga ciki kamar yadda maciji yake yin salumce haka ya bar waɗannan ayoyi ya tashi fansalaka min hafa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi ko ko sai shaytan ya sashi ya zama to magoyin bayan shi fa kana min alghawin sai waye gari cikin halakaku Allah ce walau shi ina da mun su la rafa'nahu biha da mun daukaka shi da ayoyin Qur'ani sai da zaman to mallami na mai neman duniya da ilimin shi sai ya halaka ko ko walau shi ina wadansu malamai suka ce da mun su la rafa'nahu biha da mun dauke kafircin nan da attare da shi da wannan ayoyi ka gani ashe mallami yana iya samun ilimi sai ilimin nan ya zama to sanadi har ka gare shi to sannan kuma haka ilimin duniya yanzu turawa Allah ya ba su ilimin kere-kere Eh.
marmakon su ilimin nan nasu su ma- su gina su yi kokari su yi finansiyan ayyuka na alkhairi a gina masallatai a yi gonaki a A yi yi noma, noma a a yi bauta waye.
ma Allah Sai sai suka suka gina maye da wasu.
ilimin su su yi makamin nukiliya su hana wani shiyi sannan kuma su kera makaman da za a sayar a duniya don a kashe mutane su samu kuɗi sannan suka kenan kirkiro sunan ne nan ne- suka kirkiro tsarin da za a tsace arzikin kasashen da ba su da makaman da za su kare kansu suka kirkiro tsarin da za a kafirce ma Allah gaba ɗaya a ce babu Allah ko ko a ce addinin musulunci ƙarya ne a yi tallace-tallace da abubuwa na yakar addinin Allah da kuma kafafen yada labaransu da gwamnatocinsu da mailimtansu a yi ma Allah shakiyanci a yi soki Yadda ake so.
alkur'ani a soki addinin musulunci a soki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a soki musulmi duk wani abu da musulmi a soke shi kaga ilimin su ya zamanto ilimi ne na yakar addini Allah ga ta malam mu kankare tunda muna da maudu'in mu, wannan To.
ba shine maudu'in ba To.
kamar wani zance ne To.
da yanzu haka akwai gaso saraki ban yi ba Eh, to.
da sauransu da matasa Isuwa- isuwa Yawwa, ba matsala.
a- abin da nake so in tambaya a nan Eh, eh.
akwai a- akwai irin jan kokarin da malamai suke yi a tun ba yanzu ba tun ma wani kila wani kila samun gwargwaron hali har yanzu ana yi kai da fata amma ganin kake yi kamar dai sa ma ita ita ita ita wutar kamar wani wani wani- wani isansa ake sa mata me nake nufi an ce a bari Allah ya ce a bari a yi kaza a yi kaza amma sai ka ga mutum ka san alaji dan adam jahili na to da yana kallon makoma da wasu abubuwa ba zai yi su ba
eh ko turawa da sun ka tsar- eh, suka rike duniya kwarai Eh.
abinda zai dawo musu da sharri duniya ba su yin shi
to ba su yin shi wannan ya nuna mun jahilci ubangiji mu kuma abin da zai kama da sharri a gobe shine wato kamar kasan wahala farko daɗi ƙarshe daɗi farko wahala Wahala ƙarshe haka abin to zalunci in ka fara shi zaka ji daɗi farko amma ƙarshe ba za ki yi ba aikin gaskiya in ka fara shi zaka sha wahala farko amma ƙarshe zaka ji daɗi to da yawan mutane zaƙin nan na farko suke so Ca! idan suka ɗanɗana daɗin nan sai wahala ta biyo baya duk wanda ka ga bai risira a rayuwa ta ba wahala bai so daga farko kowane ne shi kowane ne shi macen da Allah ya bata maza waɗanda suke son su aure ta ce ba su son aure ta haison ta yi shashanci to wanga ya lalata da ita ya bata shika goma wanga ya lalata da ita shika shi bata shika talatin ana nan ana nan tana karuwanci har karuwanci ya kai inda bai yi yanzu sai ta zan magajiya mai hada samari ana nan ana nan sai ta zan yanzu wannan bai yi an kwace mata Eh.
sai ta koma sai da tuwo ana nan ana nan jallin tuwo shakari sai ta koma sai da taba da goro ana nan ana nan shakari sai ta dauki kwano sai ta yi ta cin gari ta ce a bata sarka da Allah da annabi bayan duk rayuwar ta abin da ta kare shi da ta kare ma Allah ta'addanci da kuma wato ta'addanci ga addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi haka ne da dan adam ya- kenan masu ma addini ta'addanci suna da yawa cikin suna da yawa ai menene matsalar ba a kallon makoma kullum ina gaya maka mutumin da bai kallon makoma shi Mm.
zai aikata kowace irin banna da muna ɗaukar wa'azi shin yau na mutanen da sun kai banna a bayan ƙasa Ba a bada Allah ya misalin su ba.
Allah ya ragarga da su waɗanda ga yi yanzu a zamanin mu sun Kuma yi ana ba su ra- kai labarin ba nawa ne kuma an ba da nawa labari, ne kuma an gani nawa an ne shi.
nawa ne vokasa shugaban kasar central africa duk duniya ko shugaban kasar america bai da hula ta diamond to shi hula ta diamond gare shi Eh?
hula ta diamond a gare a gare shi sannan kuma babu shugaban kasar da adda kujerar zinariya to shi kujera ta ta zinariya ta da shi da matarsa sannan an yi shahon zinariya saman Kusa da kujerar shi da shi, matarsa wanda sama ya haka.
oga kwata-kwata ya cuci kasar shi ya zalunce ta lokacin da aka shirya musu juyin mulki ya tattara akwati na zinariya sun kai guda bakwai tafi da su kasar faransa ya zauna ya rayu yau da gobe yau da gobe shi na rayuwa ta lux kuɗi suka ƙare aka yanke wuta da ruwa ƙarshe kuma ya dawo cikin ƙasar tashi a farin shi a waren shi ba a yanke mai wutar can ruwa kudi a, kuma kuma can sun ka kare to ina ruwansu da shi yau ba ba ina ruwansu da shi ba sun ba shi shawarwari can eh ba to ba.
ai dukiya ya riga ya ci ya kare su da dukiya na suka aiki karshe ya dawo bai da gida a kasar Central Africa sai da abokanan shi shugabannin nan kasashe suka taimaka aka yi mishi gida karshe ya ce ya tuba ya shiga kiristanci ya zama malamin kiristanci wa azi har ya mutu yanzu yanzu nan ba abin kunya bane To.
ga ga ga- ga ga shugaba misali mabutu sai Soseko ko da ya mutu sai da ya koma kilo 36 nauyin shirkin nauyin shi kilo 36 saboda bala'in duniya
da duniya ta sa shi gaba kwarai da gaske shugaban kasar isra'ila sai da ya tsutsa an ka kasa yi masa magani gwamnatin isra'ila ta kasa ɗauka ariyar sharon ƙarshe haka ya mutu shugaban kasar america wadda ita ce fawa a duniya kennedy halbe shi aka yi ya mutu shugabannin nan kasashe nawa sun kai ƙarshe mummunan ƙarshe Ƙarshe.
ta haka mulki da kake gani kuɗi da kake gani ilimi da kake gani in ba a bi hanyar Allah da shi ba babu inda za a mummunan karko ne za a yi. ya kamata waɗanda ma kan rayu a zamanin su kaga da sun ka kare Blaise Compaoré ya kashe abokin shi wanda ya tashi gidansu shine Thomas Sankara baban Thomas Sankara ya riƙon Blaise lokaci guda suka yi karatu suka samu aikin soja suka samu grad amma a ƙarshe aka yaudare shi ya kashe abokin nashi ya kashe shi ya yi mulkin aka ba shi wata yarinya a kasar eh, ivory coast cote d'ivoire ya aure ta saboda ya biya ma turawan faransa bukatar sun daɗe su ufiye ta su ke ufiye abokin fa- faransa ne ya kashe shi ya yi mulkin yau da Yanzu- gobe ya samu kuɗin turawa sun ce mai zai samu kuɗin ya samu mulkin ya samu mace mai kyau ɗin amma a ƙarshe mulkin ya sulbuce sannan kuma ƙarshe ya gudu an kwace mulkin kudaden da yake takama da su yanzu ina suke sannan matar ta tsuwa ta rukuce ta zanya kwat sannan kuma an ce bai da lafiya yanzu ya ce yana son ya je France ma ga labaran da muke ji ba mu tabbatar su ba France sun ce kai ya shigo musu cikin kasar su kai ah to ina ruwansu da shi kai shigo ina ruwansu da shi shugaban kasar eh, Tunisia ha- bu- eh, Birgeba Eh.
da ya zo ya iske musulunci yana da ƙarfi ya yaƙi ya hana musulunci ya ci gaba Eh.
ya kashe sauran malamai ya ɗaure wasu sannan kuma ya hana idan mace ta yi ciki a tambayta waye mata ciki a Eh.
zub da cikin kowa kowace kowa ya kai abin da ya ga dama Eh.
mata su hidda hijabi Eh.
an ka ce azumi shi ke sawa ekonomi ta ƙasa tana yin ƙasa ekonomi special Eh, eh, na country.
kuɗi.
a daina azumi sannan baka sallah sai masallacin da an kai arastren ka yayi duk abin da yake yi da aka yi masa juyin mulki karshe ya mutu cikin gidansa har ya rube da gashi sai kare ba wanda ya sani Eh?
shugaban kasar tunisia zainal abidin wanda ya masa juyin mulki ya yi ma turawa duk abin da suke bukata da aka yi masa bore da ya tashi ya gudu jirginsa destination da ya ce a ɗauka france sun ka ce in ya shigo suna kama shi su maido shi tunisia a kashe dole sai ya makka ya tuna da garin da bayan abokin su ne can da bayan ya sai yau ina rusu da shi sai ya tuna inda Allah ya ce inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakka Na'am.
mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina yanzu na ya tuna da garin da Allah ya ce in an shiga Allah ya ce duk wanda shiga ba shi aminci kaga sai bar kafin ran don haka kada ma ka bata makanka lokaci kaka wahala kan ma ka bata ma kanka lokaci yan kwanaki na kuma duniya ba ta da tabbacin lokacin da abubuwa za su canzawa ba ba kai ma ba ka dauka na ta kai tana ajewa na sama na komawa ƙasa na ƙasa na komawa sama to Allah gata Allah gata malam bari- Eh.
bari- mu bari To.
yau bari mu shiga cikin mu Na.
gadan gadan To.
saboda in mun kai irin wagga satin sama haka to mun ga ga da ga da jama'a jama'a satin sama haka To mun kai da jama'a sai sai mu mun shiga huda mu- muka shahi awa To guda.
shi- to shi Yau- kenan.
yawa to bari mu isar da gaisuwar mu ga sarakuna iyaye na kasa mu ne musu fatan alheri da wannan dama nake isar da ta'aziyya ta ga saraki ga baki daya eh, da kuma iyalan shi mamacin eh, sarkin gidan rumji abdulkarimu eh, kaso wanda ya masa Allah ya masa rasuwa a shekarun jiya da dare karfe biyu jiya aka kai sa gidan gaskiya da aka Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa masu kalmu muna isar da gaisuwar mu ga matasa matasa su ne a kashin bayan a ƙasa sannan kuma su ne mai yan gobe mana jinjina musu maza su da mata a gaishe da ku dattijawa muna muku fatan alheri maza da mata dukkan ku muna ce muku sannunku da kokari muna isar da gaisuwar mu daga jami'an tsaro na kasar mu ta Nijar ga baki ɗayan su muna yi musu fatan alheri sannan da wannan dama muke isar da wannan sako zuwa ga su kansu mahukunta magabata na kasar mu gabaki daya muna gaishe da su da masu kallon mu a kasashen duniya dukkan ku fatan alheri dan kowa na da suna suna suna cewa wai sai a gaida su wani mu ba a gaiso mu.
Eh, haka.
muka ce a ku mun ga manya Eh, eh.
ne muka ce mun- a su ma suna so a gaida su gaskiya ne to yawa to bari in tuna maka Tuna eh, mini.
sarkin kwanni jiya Kwanni.
an- mahaifiyar shi Allah ya mata rasuwa Allah, na san baka samu ban labari ban samu labari yawa to a ban samu Eh, bari, labari eh.
ba da haka muna isar da wannan ta'aziyya ga shi kansa a sarkin kwanni sardauna mai kwannawa da mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa Allah ya jikanta da gafara Allah ya sa ta huta da yanzu haka mutanen kwanni suna kallon mu Eh, haka.
bisa hanyoyin canal police Haka.
da haka isar muna da wannan ta'aziyya da ni da malam da dukkan yan uwa musulmi da haka wanda suke kallon mu a yanzu sai kuma inda muke cewa waɗanda suke kasashen ƙetare su ma muna gaishe da su ba don komai ba saboda irin ƙarfin gwiwa da suke bamu da yadda muke gabatar da waɗanda shirye-shirye a nan talabijin duniya alga ta malam almajiri eh, imamu za mu shiga a cikin maudu'in mu gadan-gadan to maudu'in mu shine muna son mu ji shin ita kan tarifin da mun rubuta a nan siyasu siyasun duniya to to siyasun duniya muka rubuta Mhm.
to shin menene tarifin ita Siyasar, siyasar na to.
farko na'am na biyu Mhm.
shine Sunayenta.
sunayenta dabor a gurguje a gurguje a sunayenta gurguje tarihinta to da kuma yadda Da ake samun miliki da yadda kuma ake tafiyar da mulki.
shi Aiya, to very good wannan su muke so a gurguje yanzu kai muna To.
eh, su tankaɗe da rairayi تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu muna da maudu'i da yake gaban mu wanda ya shafi siyasoshin duniya ko siyasun duniya wato maudu'i ne wanda yana da faɗi kwarai da gaske mun dan taba gabatar da shi a wani gidan TV da rediyo da ake kira Bonferai amma mun yi shi ne a takaice Na'am.
resume in ji malam Baturi Mm.
yau kuma yanzu kuma muna son wannan maudu'i saboda muhimmancin sa sai a ƙara faɗaɗa shi za mu yi shi da har iya dai gwargwadon Ma- ƙarshen shi madalla tare da bayanai gwargwadon abin da Allah ba mu iko kuma Allah ya ba mu tsawon rayuwa na'am.
to kalima ta siyasa dama wancan sati mun gabatar da cewa asalinta kalima ce wadda ba ta yi hausa ba ta yi asalinta ba ta faransai ba ce ba ta angalai ba ce ba ta wani yare ba ce asalinta larabci ne haka ta samu asali daga sasa ya susu siyasatan Mm.
shine wato idan dabbara al'amura wa adara shu'una Na'am.
idan ya tafiyar da abu kenan tana nufin tafiyar da al'amura na'am mutane ne dabbobi ne kamfani ne ƙasa ce jiha ce gari ne unguwa ce gidanka ne duka siyasa ta shiga cikin yadda zaka tafiyar da waɗannan al'amura na'am ina fata an fahimci ni to kuma mun faɗa cewa tana da suna na al-hukmu Mm.
tunda qur'ani bai amfani da kalmar ta siyasa ba amma ya amfani da al-hukmu shine hukumci hukumci Mm.
daga haka ma yahkumu shine asalin shi almanu ya hana domin mai mulki yana iya hana banna an gane ko sannan kuma yana iya umurni da abu wanda yake na alkhairi kwarai kenan ma'ana ya hana mutane su yi bacci su ya hana mutane su yi aikin banza su je su yi abin da zai amfani su sannan ana kiranta wato azza'ama Mm.
sai dai za'ama ya zu'umu shine ya ce zai iya ko ya riya in ji malaman zaune ko ya yi karya sannan kuma akwai za'ama ya zu'umu ko za'ima yaz'amu an gane ko ko za'uma yaz'umu shine ya dauki nauyin abu ko zai jagorantar sa za'uma bi shay'i wa za'uma lahu shine ma'ana ya dauki nauyin abu ina fatan ana fahimta ta kamar yadda zo cikin suratu yusuf wa anabihi za'im to sannan ana kiranta ar-ri'aya an gane ko ri'aya wancan az-za'mu kuma ana cewa za'ama shi kuma ar-ri'aya an gane ko الرعايه yana nufin tafiyar da al'amura kamar da zo hadisi na Abdullahi ibn Umar wanda da cikin sahihul Bukhari da Muslim kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne daga cikin ku mai kiwo ne kuma za a tambaye shi ana kiran wato shugabanci as-saltana shine wato jagoranci sannan ana kiran sa wani lokaci shugaba sarki ana kiran sa as-sultan wani lokaci ana kiran shi al-maliku daga malaka yamliku ya mallaki tafiyar da al'amura ina fata ana fahimta ta sannan kuma ana kiran sa al-ahil da ainun wato sarki kenan ko wato jagoran mutane to a takaicen takaita ko ar-ra'is shine shugaba daga ra'asu ne shine kai to ra'isu shugaba shine kan mutane in babu shugaba babu mutane kamar mutum ne in babu kai babu madalla to dan abin da ya kawo wannan saboda zaka ga sudayenta suna da yawa to wani in bai ji an faɗi abin da ya sani ba tana yawa ko kuma yana da kyau a ƙara faɗaɗa ma mutum wato fagensa na sani saboda kawai abu ya zo kewayo mishi bai san me addali ba me yasa an kasanya masa sultana suna domin mutum ne wanda yana da iko daga tasallata ala shay ya samu iko akan abu to wannan shine a gurguje nake son in dan faɗa da akwai kalmomi da dama da suke bada wannan kalma na'am tarihin jagoranci a duniya tunda mun ce zamu dauko shi tun da tushe tun daga tushe mutum na farko wanda ya fara rayuwa bisa doron ƙasa shine annabi adamu alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ko ba haka ba annabi adam Allah ya faɗa shi ne ɗan adam na farko. Ƙur'ani kuma ya yi bayanin wannan shi yasa Ƙur'ani mu'jiza ne. Mutumin da ya zo da saƙo na ƙarshe yana ba da labarin farkon duniya kuma bai yi karatu wajen kowa ba yana nuna annabin Allah ne. ba da farkon tarihin duniya tun asalinta kuma shi mutumin nan bai rayu tare da waɗannan mutanen ba to in ba daga wahayi ba ina zai samu wannan labari Allah subhanahu wa ta'ala fara faɗa ma ba ma fara labarin duniya ba kahin a yi mutumin da zai rayu bisa doron ƙasa aka ba da labari kaga tun kahin a yanke ma duniya cibiya aka bada labari wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce ma mala'iku zan sanya khalifa a bayan kasa malamai sun yi sabani kan kalima ta khalifa wato shin in an ce fa'il wani lokaci tana zakkuwa bi ma'ana fa'il wani lokaci tana zakkuwa bi ma'ana maf'ul in an ce khalifa wato khalif shine wanda an gane ko wanda zai zo ya zartar da hukuncin Allah to an ce halifan wani ma'ana babu wani nan koko wani yayi balaguro shi yasa wadansu malamai suka ce bai dace a fassara da wannan ba saboda Allah bai balaguro bai tahiya kuma Allah bai mutuwa wadansu malamai suka ce to babu matsala nan da Allah ya ce khalifa din ba wai ku kun sifanta Allah ne da dan adam kuma kun yi kuskure in an ce khalifa Allah ba don ya mutu ba ba dan Allah ya balaguro ba an gane ko a'a saboda Allah ya yi amince mishi zartar da hukuncin Allah kamar yadda Allah ya faɗa ma annabi Dawuda an gane ko alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa tasammu taslim ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard Allah ce ya kai Dawuda mu mun ka sanya ka khalifa kaga ashe Allah yana da halifa sai dai halifancin da za a yi ma Allah ya bambanta da halifancin da za a yi ma dan Adam na'am mun fahimci wannan wasu sun kace wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifa bi ma'ana makhluf maf'ul kenan wanda wani shi yana mai ma wani shine khalifa domin dan adam wani zai mutu wani zo ya mai masa wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard Allah sun ya ku zamanto masu mai ma juna wannan ya tafi wannan ya so haka duniya take to duka waɗannan fasarorin duka Qur'ani yana ɗaukar su to sai mu tafi cewa ashe Allah ya bada labarin dan adam na farko wanda zai rayu bisa doron kasa shine annabi adam to anan abin tambaya akwai wani bai yahudi ko kuma ce wani kafiri dai mu bar zancen bai yahudi ya kirkiro wata akida da ake kira theory ta darwin darwin masu bincike sun san shi wani mutum ne marubuci kafiri suna cewa asalin shi bai hudi na darwin ya kirkiro wani tunani sunan shi asalin dan adam daga biri ne eh kamar wangana ake ta lakwal ai ana karatu filosof suna cewa ai filosof to darwin shi ya kirkiro wannan ya taimaka ma wannan kai da kai karatun gara ka san wanda ya kirkiro to shikenan sai an ka zo ana karanta da ɗiyan musulmi cewa asalin ɗan adam daga biri na to to amma da yau masu bincike sun ba su gano ba wallahu alam cewa mi dalilin da yasa darwin yake cewa asalin ɗan adam daga biri ne na'am a cikin alkur'ani mai girma yahudawa kakakin nan shi sun yi ma Allah ta'addanci Allah mai da su birrai ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين na'am wannan kissa ta zo a bakara ta zo a cikin suratul a'raf da sauran wurare cikin alqur'ani da aka yi ma Allah izgili yawa Na'am.
to yanzu sai shina son in an tuna cikin tarihi cikin littafansu akwai wannan to shi ko abin kumiya dan adam yana son a yi tarayya da shi a ciki na'am Ina- ina fata ana fahimta ta dan adam yana son a yi tarayya da shi cikin abin kunya ina fata an fahimci ni kamar yadda malamai suke cewa ba a karɓar shaidar wanda yake son a zan daidai da shi cikin ɓanna kai misali To.
mutum da aka zo aka ce shege na sai aka ce to a kawo shaidu To.
to sai aka samu shaidu biyu guda mai uba ne guda shege na Kuma- to ba a yarda paske shi shege yana son a samu wani irin shi kidan kaga dole an cewa da shege na shi dole na shi goyon baya ƙware to shi tunda Allah ya mai da kakakin nan shi birrai Eh.
son shi kai ya ce asalin dan adam daga biri ne shi kidan sai a tashi kowa asalin A tashi shi daga biri tutar ne.
babu haka ne.
Eh, eh.
na ga to iya musulmi sai suna karatun wannan wani professor yana karatar da geography amma ya karatar da wannan bai hada mu musulmi gaskiya ba alhali ko Allah ya ce dan adam na farko shine annabi adam to ya aka yi kaga kenan babu biri a dan wannan haka babu wannan zancen lokacin to kaga wannan anasance kenan na'am na biyu Mm.
shi ya in yayi imani da bible Mm.
ka gane ko da attaura da da abin nan to da kuma Injila.
ita- su kuma sun nuna akwai wannan kissa cikin ko- cikin littattafan su kuma ta tabbata kaga ya karyatar da mi annabi adam shine mutum na farko a cikin bible da i- i- attaura da injila na'am to ya an kai kuma kai ko ka zo darwin ka Ka zo ka samu ce biliyan ka ce biyu.
biri kaga ya kare ta littafin su ɗaya kenan na gaba kuma a hankalce in asalin dan adam daga biri na to ya kamata a ce dan adam shi na haihuwa biri biri na haihuwa dan adam eh tunda da ya kamata a samu To, ne- Alhaji, ni wannan abin da abin.
kawai so in yi Eh, tunda- tambaya, Alhaji.
a a mitis ne ya aka ya samu mitis kuma madalla aka rasa to Eh, yanzu har yanzu maternity ni dai radda nake ina jin tarihi dai ni alhaji ban sani ba ko kai Ba, ka taba ni ji ba kai da ban dan taba ji.
an- Ah, an ni ba ban jarida taba wai ji ka ba.
taba jin wata maternity wata mata ta haihi biri Ah, ban mu ga taba wani ji dan biri shi na tsol tsol a- tsol tsol a- a, ba mu taɓa shi ba.
to ko an taba tafiya cikin daji inda bir Aka iske mutum rana mutum suke biri.
ko bir rai an ka iske dan adam Mutum.
biri ya ahe dan adam da haka wannan ƙarya ce shirme ne karatu ne ma wanda mai zaman kansa ya Allah bani iko ta rana ina son a yi shi ko da ɗaya daga cikin wurare theory na turawa da asalin su da ƙaryar su da yadda sun ka ƙaryata addinin su da namu ina fata ana fahimta ta to a gurguje kenan annabi adam shine da adam na farko To.
annabi adam Allah ya saukar da shi a bayan ƙasa ba sai mun yi abin ga irin yadda shi dan ya kai kawo da zancen Ba shi abin da ya wannan ba.
aikata Mm.
to da ya zo bayan ƙasa Mm.
kaga shine dan adam na farko to daga wannan lokaci aka fara samun jagoranci jagoranci jagoranci annabi adamu da shi da hawa'u sun kasabko da sun kasabko da shi da hawa'u matar shi tana bin bayan shi
da suka sauko suka ƙasa.
sabko dun da shi na a annabin Allah shi ake ma wahayi to ashe daga nan annabta ta samo asali kuma jagoranci ya samo asali
na'am mun fahimci wannan da ke ko to yanzu annabi adam akwai sabani tsakankanin malamai cewa shin shi annabi na ko ko manzo ne To.
domin duk manzo annabi na ba duk annabi an manzo ba A- to akwai wadda masu bambanci kenan.
kwarai ku in an ce manzo shi Na'am.
an bashi shari'a ce sabuwa amma in an ce annabi shi annabi yana yiwa ba a bashi shari'a sabuwa amma ana iya ce mai yayi aiki da shari'a wani annabi kuma ana iya bashi littafi na'am dalili kuma na qur'ani bai mu ba da aya Allah subhanahu wataala a cikin suratul maida yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kaga Allah ce mu mun kasabkar da at-taura a cikin ta akwai shari'a da haske yahkumu biha an-nabiyyuna masu hukunci da ita annabawa kaga tare da su annaba ne amma an ce su yi aiki da mi su yi aiki da wato hukuncin at-taura kenan kaga ashe annabi daban manzo daban wannan sai dai wanda an ka hada duka an Eh, ka ba sabanin waɗansu eh, ra'ayuka da waɗansu malamai suke kawo Na'am.
eh, ba mun rena su ba amma ra'ayinsu yana da rauni saboda kaga zai saba ma abinda na soshi suke wato bayyana Suke ba.
magana.
to annabi adamu ya tabbata manzo ne nabiyu mukallam kamar da zo cikin hadisi to shin shi manzo ne annabi ne to shin shi manzo ne wasu mutane suka ce a annabi adamu ba manzo bane don ba a faɗi an bashi littafi ba an faɗi sh- shari'a ba sai malamai suka ce a'a ai istinbati za a yi domin cikin hadisi da ya zo cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa lokacin da mutane an kai tashin alkiyama za su je wajen annabi nuhu su nemi yayi musu ceto ai musu hisabi su je wajen annabi ibrahim su je wajen wa ba su samu sai sun zo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai za su ce ma annabi nuhu anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni to nan awwalu in an ce kai ne farko ma'ana biyu gare ta akwai awwaliya mutlaka akwai awwaliya muqayyada in an ce mutlaka kai ne farko kwata kwata to ko kuma kai ne farko a jihar ku misali kaga ba farko ne na ƙasa ba eh ba farko akwai bambanci tsakanin na farko a jiha da bar- na farko Na a ƙasa.
ƙasa ko a duniya to shi ne mutlaka an ce mutlaka kamar a duniya Eh, amma an ce na farko muqayyad da wani yanki ko wata ƙasa ko ko wani kwantina to sai waɗansu malamai suka ce mutlaqa ce saboda annabi nuhu shine farkon manzanni waɗansu suka ce a'a muqayyada ce don annabi adamu ya gabace shi kuma annabi adamu yayi zurriya kafin annabi nuhu to da mi suka yi aiki Allah bai bar su haka nan ba kaga zance mafi inganci annabi adamu shi ma manzo ne yasa inda Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kai hakuri kamar yadda annabawa ma'abuta daurarren niyya suka yi hakuri an gane ko sai wadansu malamai suka ce to annabi adamu ai bai shiga ciki don shi annabi na ba manzo bane wadansu malamai suka ce a'a shi manzo ne amma bai shiga ciki tunda shi manzo ne an bashi shari'a amma dai bai shiga ciki saboda Allah ya ce walaqad ahidna ila ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma kaga balam najid lahu azman kenan bai zama to cikin ulul azmi min ar-rusul ba to shikenan annabi adamu yazo annabi adamu tsakanin shi da annabi nuhu kamar yadda nasoshi suka nuna akwai shekara karni goma kamar shekara dubu kenan kafin Allah ya turo annabi nuhu to kenan jagorancin farko daga annabta ya fara jagorancin farko daga tauhidi ya fara akwai wata tiyori da ide da turawa suke kawo duk da yake ma ba turawa suke kawo ta ba shak anta diop wannan babban masani mai rubutu na kasar wato senegal ya nuna a binciken da ya yi asalin dan adam daga afirka ya fara rayuwa a nashi tsari kuma turawa da ya tabbatar da wannan an kai bincike sun yarda a ƙarshe afirka berceau de l'humanité an gane ko to shek an tadefa ya ba da dalilai cewa afirka nan ne dan adam ya fara rayuwa wannan anassin shi ne na fahimta kuma shi qur'ani bai faɗi inda annabi adam ya fara rayuwa ba amma yanzu ga ka'ida ka'idodin su sun nuna cewa asalin dan adam afirka ya fara rayuwa wannan na farko kenan ba sai mun tsawaita ba amma inda muke da magana inda magana take da ƙarfi anan misali mu ɗauki cewa annabi adamu a bisa a afirka ya fara rayuwa an samu wani marubuci shi ko da ya tasirantu da turawa shine leopard sedar songor dan kasar senegal ne wanda ya yi shugabancin kasar senegal wanda mun ba da labarin shi ya yi wani academy française wanda har ya arme faransa shi na da cikin mutum 40 da suka fi kowa jin faransanci a duniya waɗanda ake kira les immortels mutum 40 da ba su mutuwa ma'ana ana nufin in sun mutu za a kawo wani a kujera su in su sun mutu kujera su ba ta mutuwa to shi wannan sangwarkin da ya tasirantu sai suke nuna afirka asalinta arnanci na ma'ana saboda yana son ya taimaka ma kiristanci a afirka mu ko an iske musulmi sai an kuma bar a asalin dan afirka arne ne addinai ne suka zo suka same shi kaga in muka dauki wannan shi sangor kirista ne sai ya karyatar da addinin shi paske addinin shi ya ce annabi adamu shine dan adam na farko to in ya tabbata dan adam na farko a afirka ya fara rayuwa annabi adamu ai ba arne bane kaga wata kaga wata ƙarya ita ko an kashin hida shin hidadda wagga to yanzu sai mu tafi gaba yanzu annabi adamu shi ya jagoranci ashe asalin ƙasa tauhidi na ashe duk mutumin da ya aikata shirka ko ya zo da wani addini wanda ba na gaskiya ba ya zo ne sabanin abin da Allah ya aza ƙasa bisa gare shi don annabi adamu annabin Allah ne bai zo da arnaci ba duk wanda ya zo da maguzanci yace asalin ƙasa maguzanci na ƙarya shi kai duk wanda ya zo makka yace asalin makka gumaka ne ka san akwai wanda suka cewa ai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi respectin mutanen makka ba paske da ya zo ya kashe musu gumakan su kuma ya iske su arna ƙarya na wani tarinu eh eh waye gina ka'aba annabi ibrahima annabi ibrahima tauhidi ya zo da shi shikenan kun ka zo kun ka tsoko gumaka kun ka sace ki kun ka kewaye ta da gunki 360 kun ce kuna asali kaga ƙarya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya maida makka na a asalin yadda wanda ya gina ta gina ta don annabi ibrahima ba ba guje bane ba arne bane ku dai ne mun ƙarya paske abubuwa ne wanda suna kawo su kaga daga ciki kahin mu ta yi gaba yahudawa suna kawo shubha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kori yahudawa daga madina amma mutanen makka da ci su da yaki sai ci musu izhabu fa antum tulaqa ku je kuna matsayin sakakku suka ce to kai kajiya ya yan uwan shi larabawa ya kyale su su ku yahudawa ya kore su a'a su mutanen makka musulunta suka yi su ko yahudawa su su ko yahudawa sun shirya kisansa kuma ba su musulunta ba kuma Allah ya ce ya yi umarni a hidda su don suratul hashir ta ba da labari Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim huwa allazi akhraja allazina kafaru Allah shi da kanshi fitar da su ma'ana ba da umarni a fitar da su ba wani ba to kaga yana da kyau irin waɗanda abubuwa musulmi su tashi wajen tunani su san da su eh ka san yadda zaka ba da amsa mana sai a zo maka da shubha ba sai da a ce maka a kaza kaza kaza kaza kaza an ce cikin musulunci an hana ta'addanci sun ka ce to ai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kori Yahudawa ya sassare itacen dabino wanga kuma ai banna ce sai aka ce a a Allah na ba da izini To.
domin cikin yaki ana halattar da waɗansu abubuwa saboda uzuri hai ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah da izinin Allah an kai caci yana da kyau musulmi mu tashi mu karanci nassoshin mu da kyau saboda bannar da ake shirya mu fa ba karama bace na'am kawo alaji Na- yanzu Sai mu ana je.
nan ana nan Mhm.
annabi adamu ya tafi an yi shekara eh, Dubu.
dubu ana bauta ma Allah akan tsari na gaskiya Mm.
sai banna ta faru waɗansu mutane masu bauta ma Allah mutane na gari suna aikin alheri sai suka mutu sai aka zo sai aka yi waɗansu abubuwa na tuna da su abin da ake kira monimam a ru- a yi wani babban eh, statue na tunawa da su Rangadede.
ana nan ana nan sai waɗanda sun ka istacin sun ka mutu To.
da an ka zo sai an ka sa tsammanin waɗanda mutane abin bauta ne daga nan Na'am.
daga nan shirka sai ta samu ta samu ta samu gindin zaba Na'am.
sai Allah subhanahu wataala ke bada labari a cikin suratul baqara kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda nan fassara biyu akwai da malamai To.
wasu sun kace sun kasance al'umma guda akan tauhidi tun daga annabi adamu har zuwa annabi nuhu To.
kafin shirka ta bayyana wasu malamai suka ce a mutane sun kasance al'umma guda akan banna in mun hidda annabi adamu sannan Allah ya turo annabawa domin bakka an kasance akan shirka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo kira su zuwa ga tauhidi Haka.
to amma fassarar da dai ta fi karfi shine cewa mutane na zancen annabi adamu ake zance tun harkon asalin duniya bayan shirka ta bayyana an gane ko to nan za mu kaddara wani abu kanan nasu ummatan wahida fakhtalafu sai sun kai sabani wani na iya cewa to dan me za mu kaddara abin da babu shi cikin qur'ani mu ce a'a akwai shi wa ma kana nasu illa ummat- ummatan wahidatan fakhtalafu haka Allah ya faɗa a cikin suratul yunus To.
mutane sun kasance akan tauhidi suka yi sabani aka zo waɗansu shirka waɗansu tauhidi Allah ya turo annabi nuhu kaga ashe asalin jagoranci annabawa suka fara shi a duniya na'am annabi adamu shine jagora kuma yana jagorantar matarsa mace sai da Allah halicci namiji sannan ya halicce ta daga gare shi don ta taimaka mai wajen aiki don haka kirkiro cewa da namiji da mace duk ɗaya ne wani tunani na da ake son a yaƙi kowane gida a duniya Kai.
tun da in dai an kai aure an ka ce da mace da namiji su yi rikici to ka faɗa min famil da za ta zama da lahiya a duniya Babu.
babu ta to yaƙi na aka son a sa cikin duniya kenan wannan wannan wani- wani yaƙi na ake so a fara da shi da To.
cikin ɗakuna cikin gidaje da sauransu.
mallan mace kana tare da ita kai ka kawo naka kai naka aiki sai nata aiki tun zamanin jahiliya ma da ba a san addini ba da ba a waye ma addini ba a kasashen mu kowa ya san matsayinsa miji shi ke taya shi noma matar shi take kai rare miji ko da ke zuwa an yi abinci matar shi ta kai mishi ruwa in lokacin aiki na babu ƴaƴa masu kamawa miji ya sara mace ta take bai yiwuwa mace ta ɗauki kwasa ta yi sara miji shi take tun zamanin jahiliya an san da wanga amma amma yanzu to yanzu an ka zo aka ce a'a da namiji da mace duk ɗai ne ilimi ne ya kawo nan ko a'a sharrin turawa ne duk inda mace za ta yi jagoranci an halaka
a tsarin musulunci eh dole ba a yadda da wannan wace hujja dalili kuma saboda kowa akwai matsayin shi wanda Allah ya bashi tsaya ka shi na tsaya shi musulunci da ya zo sai ya rarraba abubuwa ya ce maza su kama nasu matsayi mata su kama nasu matsayi akwai abubuwa waɗansu Allah ya ce maza ku ni ɗora ma zuwa wajen yaƙi jihadi akwai mace abubuwa ba ta zuwa jihadi ba ta zuwa jihadi to akwai abubuwan da Allah ce mata ku ne ɗora ma a asali mace za ta aihu kwarai ana son wanda zai karɓa aihuwa an yarda da ka- ko lokacin jahiliya akwai Ba a wanka yarda- ba ko yarda da ungon ƙato zoma ba.
ba yarda da ƙato shi zoma sai da illar lura ta kama Mhm.
to sai akwai abubuwan Allah ce da mata da maza kowa shi yi sallah Mm, mm. Addini.
maza da mata musulunci maza da mata imani maza da mata azumi maza da mata innal muslimina wal muslimat Haka.
wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima Na'am.
duk abin da ya shahi maza da mata sai kaji Allah ya ce da wa- da maza da mata amma abin da ya shahi maza su kadai an kace su tai su kadai abin da ya shafi mata su kadai an kace su tai su kadai jikansu shi yasa ba a yarda ba ba wai dan mace ba ta da kima ba ta da daraja ba in ba haka ake nufi ba Maryam Eh, Allah ya tsara uwa abin.
Annabi Isa sunanta ya zo cikin Qur'ani to maza nawa maryam ta fiya matar fir'auna kahiri na babba innahu kana aliyan min almusrifin amma da ta yi imani sai Allah ya faɗi labarin cikin qur'ani وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ما تفر أنا متن وتهيا a'a akwai abin da in an ka dora ka an ka aza ka ba wurin ka ba kaskanci ne ake nema gare ka za a zo a bada za a zo a bada sallah To, ga alarmomi masu qur'ani izib 60 60 To.
kai kuma baka da ce izib ɗaya ba sai an ka zo an ka saka gaban su dan Allah me ake son ka yi camin kumya babba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hadisi ne na Abu Bakar yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana rayi aka bashi labarin mutane na abin da sun dauki yar shugaban su sun aza yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a Mm.
mutane da sun ka dauki mace suka sa jagorancin al'amarin su ba za su taba cin nasara ba Mm?
kwarai da gaske ba za su taba cin nasara ba akwai dalili to me yasa abin da yasa na farko tun daga asalin halittarsu tsarinsu tunaninsu yanzu waɗansu malamai da suka ji tsoron tura sai sun ce a'a ana nufin waɗannan kahirai ɗaya ta shahaba ta shahi musu musulmi ba Kai.
a ce kahiri in ya samu ci gaba bai ce nasara kai musulmi ka ce in ka samu gama- ci gaba za ka ce nasara a wannan kuskure na akwai malaman da haffatawa sun ka basu a turawa sun ka basu Suka ba- kyauta eh.
ko mu ce waɗansu waɗanda sun ka rudu da irin wannan abu sun ka basu kyauta ko da musulmi ne wani babban malami na ƙasar libya ana kiransa Mus- eh, muhammad Eh.
aliyu sallabi ya kawo wannan amma kuskure ne dalili kuma mm-mm, da yace lan yufliha qaumun duk mutane sun shiga ciki annakira ce fi siyaqin wato annafi tufidul umum wani na yace to ai kasar albai Mm.
sun samu ci- shugabanci kuma abin yayi kyau Eh.
a'a ci gaban mai rijiya na shi Allah bai kama mutum rana guda kafin rai Allah bane su shi kai sai sun yi yadda suka so fir'auna Mm.
farkon mulkin shi wa zai gane ba bisa gaskiya shike ba tsakiyar mulkin shi sai da an ka zo karshe da an ka gane fir'auna ci gaban mai rijiya na yi to haka turawa suna iya su yi wani abu sai a san tsammanin an ci gaba amma ba za a ci gaba ba a nan alaji abin da nake so in ce ba dai ni gaba ta ba Eh, mhm.
kamar abin da muke son mu gane Mm.
shi ita mace an halicce ta ne ta mi ta taimaka ma ɗa namiji Kamar yadda an kai ma annabi Adam.
yawa wani da aika fa hujja da kasar Pakistan misali sun sa mace shugabanci no Pakistan da sun kasa shugabanci bisa ga tsarin siyasar turawa ko kuma bisa ga tsarin musulunci ko da kasa ce ta musulmi ai ba musulunci ce a dora ta ba to abinda muke son mu gane anan matan ana son su jagoranci maza ne ka fahimce ni idan tunda mun faɗi cewa asalin jagoranci daga annabawa ne babu ta- tarihin da zo akwai mace ba annabiya Babu.
babu duk da waɗanda sun ka ce maryam ana ganin kamar annabi annabi ya ce malamai sun ce a wannan kuskure don an ce mala'ika Ji- jibril ya zo mata ya bayyana gare ta ai ba a ce an ba ta sakon wani ta Wani je ta yi wani saƙo.
wa'azi ba fa Magana da an fa arsalna tura.
ilaiha ruhana an Na'am.
tura mata a'a Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba mu taba turo man- manzanni ba gabanin ka sai mazaje kuma mutanen birni wasu sun kace to ai annabi yusufa ya ce ma baban shi ya hito daga kauye wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badw Na'am.
sun kace ah, to ai daga kauye fito Eh.
sai an kace a a asalin shi mutumin birni ne ya koma kauye da zama dan kaka kare ta qur'ani tunda ya ce min ahlil qura Wai ba.
to alaji Eh.
yanzu kenan bari mu zo qadiya wa ga ta shugabancin mata yanzu ana son mata sai sun yi jagoranci To, me yasa ake cewa mace ba ta jagoranci Ha- ha- asalin halittar su kamar yadda dai ka faɗi.
namiji Allah ya ba shi ƙarfin zuciya Na'am.
mace Allah ya ba ta tausayi
Okay. Na'am.
lokacin da lokacin da ake buƙatar tsanani Mm.
sauki bai da amfani lokacin da ake bukatar sauki tsanani bai da amfani shi yasa duk mutumin da ke mu'amala da mutane duk mutumin da ke jagoranta ko makaranta ko kasa ko wani abu to ka saba mutanen da ya kamata a yi musu sauki a yi musu sauki waɗanda bai dace a yi musu sauki ba ka yi musu sauki lokacin da ya kamata a tsananta wa mutane a tsananta lokacin da ya kamata a sauka a saukaka idan an ka ce za a tsananta wa mutane gaba ɗai za su bijire su hinjiri idan kuma ya zamanto sauki ne kullun tambaɗewa mutane za su yi Kenan dai kada ran kada.
yanzu yaro in shi na karami Mm.
me yake bukata shi nan tausayi tausayi.
daga shekarar ɗaya biyu uku hudu biyar shidda duka Mm.
tausayi yake Tausayi.
bukata to yana tare da mamashi tana ba shi nono tana jinjiba shi tana duka shi cije kan nono ta ma ta Mm, ba- dan ba- buge shi eh, kuma ta yi dariya eh, eh.
to tausayi shi ka bukata In yi kuka ta ta girgiza.
shekara shidda ana bukata ta yi da bakwai sun kai yanzu duk- wato rol na uwa ya tafi rol na uba Na ake so uba shigo.
saboda yanzu ana son a yi mai hankali na a samai doka to in ɗan adam bai da doka dabba ne saka ga zai tafiya shi yasa sai uba shi tsaye an ce akwai a cikin hadisi a koya ma yara sallah da shekara umurce su da sallah shekara bakwai in sun kiya shekara goma a dake su a buge su in busu ba to kaga in an ka ɗauki mai tausayi an ka bashi jagorancin al'umma yanzu an ce mace komi ta yi kaga an walakantar da ita an ɗauki mace an sa ta aikin da bai dace da ita ba mace ta yi dako mace ta yi dako ko lokacin jahiliya in ba wanda bai da 'ya'ya ba mata ta yi ba ta noma tana gida to yanzu a ce a'a mace ta za ta jagoranta ko jin yaƙi kuma za kuna kwana yanzu duk mazajen gada gare mu masu katta masu cin karhe yan altar duk Nijar suna kwance matan musu ta zo su yaƙi wace da al'umma ta wuga a kwankwasa kofa barayi ka ce mata ka ce ta bude kofa wai ba tarihi wani ba a wanga ya ce nema ina colo ne to ka gani yau to na haka lamarin ya ɓaci eh yanzu alaji ka ji wani sha'ir ya ce eh, wala ajaba na annan nisa a tarajjalat Eh.
walakin na ta'anisar rijali ajib Allah.
sha'ir ya ce ba abin mamaki ba ne a ga mace ta koma namiji eh amma abin mamaki a ga ƙato ya koma kuma mace mace to yanzu abin da ka so kenan an ce mace ta koma namiji namiji ya koma mace to kaga lamari ya ɓaci bayan ko ga yanda Allah ya kai to Allah na ya aza duniya ce haka za ta tafiya to in an ka ce namiji ya an burkice in an ta.
ka ce namiji ya koma mace mace ta koma namiji to ita mace in ta koma namiji ba ta iya aikin namiji irin yadda ya kamata kuma wannan muna magana ne a mafi yawanci ita shi ko kato in an ka ce shi koma dan daudu kai yanzu akwai tambadadde duniya daga cikin manya manyan tambadaddin duniya irin dan daudu kato ya koma mace shi na taya irin ta mata da kaga wanga alamu ba kaga alamun tambadadde ba ina fata ana fahimta ta to wannan yaƙi ne alaji yaƙi ne injiniya na nuna mana lokaci yaƙi ne wanda Na'am.
ya ɗan yi mana haƙuri kaɗan saboda irin waɗanda abubuwa an ka ɗauko ba a gunci su Mm.
yaƙi ne turawa suke so su yi da musulunci kuma babban abin da zai ba su wannan dama mata su jagoranci gidaje shi yasa suke ƙirƙiro proje za a ba mata shanu in kan dibe shi alheri na ba mu ce sharri ba ne amma akwai abin da ake so an ba mat- matar ka saniya biyu an ba ta sa guda yanzu kai in kai yo noma karanka za a ci da hacinka ko da aka shekara biyu uku hudu biyar shidda zuwa goma shanunta sun kai talatin arba'in kai ho baka da komi yanzu wa zai bada doka a cikin gida Bita.
in ka ce eh, ɗanka eh, kaza za ka raba kaya da shi ta ce kai ta batu ne ina sai da sana in baka ka tai wajen bida abuja babu ruwa na in ka ce diyarka ga wani mutum kirki ya taho ka ce baka yarda ba wani tambadadde ya taho dan giya ko wani shasha ta ce a'a ga da wanda za a yi in ka ce baka yarda ba ta ce babu ruwanta ke bari ba kayan daki na ba ina da shanu in sai da shanu in yi miki kayan daki shi ta batun shi can bai sa abin da shi kai ba in ka ce ba a darba arme gidanka ta kira yan uwanta ta ce gashi nan kiyayya na shi kai da diyana musamman in biyu in su biyu na in ba ba su biyu na ta ce bakin cikin diyana na shi kai diyata ta ya gaza ta samu mutumin albarka sai a ta yi gidan kanin ta ko gidan wanta a darba arme kai su kanan kazan Ka zama san hula dole hu.
hu hula hu shikenan daga zuwa masallaci sallar asuba sai dai ka taho da tabzaha kana kwas kwas Ka kwas soke kai.
an kare da kai an kare da kai shi yasa suka cewa mata a ba su yancin su yi abin da suka ga dama shi ko dan adam bai yiwa shi zamana bai da shugaba kuma dan adam bai yiwa in yi zamana babu shugaba tambadewa zai yi sannan in yi zaman to ba wanda ya kamata ya yi jagoranci bane ya yi jagoranci don al'amari na duniya ko na alheri ko na sharri sai an samu shugaba magana ta ƙarshe da nake so in liƙe eh karkashe na alheri ko na shiri To.
kaga jagorancin kasa abu ne mai kyau akwai shugaba ko babu Akwai.
akwai kasar daga zama babu shugaban kasa Babu.
babu ko Babu.
far interim na sai an basuwa Dole.
akwai ko babu Akwai.
minister sai an samu minister Ƙwa'ida.
shina da DG DG Okay.
sannan kowace jiha tana da governor Haka.
bayan haka sannan a samu su prefect a a samu prefect a samu su prefect ga sarki ga hakimai ga mai unguwa ga mai gari ba a bar mutane sun ka tarwace ba kuma bai yiwuwa ne mutum guda shi jagoranci waɗanda mutane shi sa an ka rarraba mulkin kai ka kula da wanga wuri kai ka kula da wanga wuri aiki na soja akwai kamfanin da bata da komandan akwai Ba ta yi.
kamfanin da bata da shugaba ba yiwa akwai girkin da za a tahiya babu wanda zai bada order babu to hatta da aiki na tambada sai an samu shugaba gidan karuwai akwai wata mace sunanta magajiya To.
mi ta ce ta Ita uwar shugaba.
karuwai aikin caca akwai shugaba sunan shakartagi uban yan caca gidan kaso akwai sarkin yan kaso amma sai an ka zo cikin gida an ka ce a'a babu da miji da mata babu wai ba wani umarni kuma wai nan na muka son mu samu al'umma ta gobe wadda zamu gina ta paske matasan nan su ne zamu taya mu bar su gobe to in mun zama to ɗiyan mu babu mai ba su order komi ya ƙare gida kowa shi abin da ya ga dama nan da shekara talatin matasan da za su taso wadda mirin al'umma ne kenan sun zan iyan turawa saboda ba su da doka ta addinin musulunci sai su sa sun samu abincin wato nama gasasshe ko tsuntsu ya faɗo gasasshe daga sama sai su kwashe su shi na abin da ake son a kai gare shi ya zamanto babu doka kai ka sa wando ka hito matakka ta sa wando namiji biyu na a cikin gida
imamu ana ne za mu dakata amma kafin mu dakata akwai wata malama mai suna madam alka awa daga malbaza Ok, Ta aiko to.
mana sako na Aha.
gaisuwa na musamman To.
muna muku fatan alheri madam Allah ya tsare Eh.
to a cikin wannan shiri masu kallon mu da sararama anan ne zamu dakata saboda lokaci ya yi halinsa amma idan Allah ya kai mu muna da rai da lafiya makon sama zamu dorawa Daga inda muka tsaya, insha Allahu rabbul alamin.
Yawwa. da haka tare da abokin injiniya dinmu da yake dafa muna To.
Abdul Karim Bukar shine yake dafawa a wajen na'urori daban-daban To, to.
wannan shi kuma Abdullahi Kimba ana ce masa Akim To.
shi ne ke kula da sauran eh, Wayoyi.
da wasu nuri da Da abin abin da nan.
sauran Na'am, su daidai mm.
don tsara abin ya tafi Ayyuka ko, mm, daidai to.
sai kuma akwai ah, Abdulrazak Can S Loko shi ne ke bisa na'urorin da suke bamu dama a a ganmu a ji mu Haka, haka.
Da muna musu godiya da Gaske- dukkan jama'a gaske- ma'aikatan gaskiya ne, talabijin duniya.
maudu'i yanzu an ka fara.
Eh, eh, yanzu aka fara abin yanzu shi ke waya ciwo ya ga dare alga ta mala alhi muna da addu'a Oh, saboda oh, kasar mu da al'umma suna da bukata addu'a mu eh gaskiya kanmu ne muna son a kwarai addu'a.
da gaske Muna son Allah babu wanda bai da ƙara mana bukata ga zaman Allah lafiya.
Allah na abai da bukata ga kowa eh wannan gaskiya مم، ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل آمين.
الشرك آمين.
والمشركين آمين.
وانصر عبادك آمين.
الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا آمين.
رب العالمين آمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمين.
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين.
والمؤمنين والمؤمنات آمين.
الأحياء منهم والأموات رب آمين.
اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا آمين.
وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين آمين.
اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai makon gobe idan fa Allah ya yi